نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا عباد الله أن الله تبارك وتعالى قد خلق دارين دارا للابتلاء ودارا للبهجة والسرور أما الدار التي الذي أو التي أعدها للابتلاء فهي دار الدنيا دار حزن وهم وغم وكرب واكتئاب أما دار الآخرة أما الدار الآخرة فهي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى نتيجة لما يكتسبه العبد في دار الدنيا وهو أن يحصل على ما عمل من أجله بناء على رحمة الله تبارك وتعالى جنات خلد فيها نعيم دائم لا ينقطع أما الدار الدنيا فكما تعلمون أنها دار خلقها الله تبارك وتعالى للابتلاء وابتلاء بني آدم فالإنسان في هذه الدار دائم الحزن أو كثير الحزن كثير الاكتئاب كثير الكرب فهو دائم في كرب وبلاء وحزن وهم وغم وما أسباب هذه الأمور التي تحصل للعبد في هذه الحياة وما هي الطرق والوسائل التي يقوم العبد باجتلاب علاج لهذه الأمراض وهذه الآفات التي دائما تكون مع العبد حديثنا اليوم حديث عن هذا الأمر وهو الحزن والاكتئاب والهم والحزن الذي يصيب, البني يصيب بني آدم في كل وقت انظر إلى الناس كافتهم تجد أنه قلما تجد من يكون في بهجة وسرور دائم إن الحياة الدنيوية ليس فيها فرح وبهجة وسرور دائم إنما هو يأتي من وقت وينقطع في وقت آخر أما الحزن والكآبة والهم والغم فهو دائم في هذه الحياة وينبغي للعبد أن يبحث عن الطرق التي هي التي تكون علاجاً لاجتثاث هذا الأمر وجعله في بهجة وسرور ولو لم يكن دائما انظر إلى الناس الآن كل يهمه شيء من الأشياء أمور تكدر الحياة قلما تجد من تصفو له هذه الحياة كلنا نشكو نشكو من ديون ونشكو من فتن وقلاقل تحدث فيما بيننا وفتن فيما بين المسلمين وفتن بين المسلمين وغير المسلمين وغير, وغير ذلك من الأسباب التي نتحدث عن بعضها ومن أهم هذه الأسباب التي تجعل الإنسان مكتئبا في هم وغم وحزن خواء القلب من ذكر الله إذا كان قلب المرء خاويا من ذكر الله تجده في هم وغم وكرب يقول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له, فإن له معيشة ضنكا هكذا وصفها الله تبارك وتعالى معيشة ضنكا التي فيها ضيق فيها حزن وفيها هم وكرب ونحشره يوم القيامة أعمى ومن ذلك أو من تلك الأسباب خواء القلب من الإيمان بالله ومن الإيمان بقدره وقضائه وتحمل الناس وعدم تحمل الناس للمصائب وشدة خوفهم من المستقبل المجهول تجد العبد جالسا متفكرا مهتما بأمر بأمر مستقبله والمستقبل ليس بيده إنما بيد الله عز وجل ولكن هذا الاكتئاب مرض سببه إعراضه عن الله تعالى وعدم إيمانه بقدره وقضاء الله تبارك وتعالى وقلة رجاء الخير من الله كثير من الناس لا يرجو الخير من الله إنما يظن أن الأسباب الحياة أن أسباب الحياة والأسباب الدنيوية هي فقط الطريقة التي بها يحصل على ما يريد ومن ذلك كذلك إجلاء الش... إج... إجلاب الشيطان وتخويفه والتشويش عليه وتشكيكه في دينه ومن ذلك كثرة الديون وما أدراك ما كثرة الديون من منا لا يكون مستغرقا في ديونه وكذلك الحمالات المالية والعجز عن الوفاء هذه كلها من الأسباب التي تجعل الإنسان في هم وكرب وحزن ثم بعد ذلك نتحدث عن أسباب العلاج وطرق العلاج وطرق الطرق التي إذا اتبعها العبد يكشف الله تبارك وتعالى عنه ما فيه من غم وحزن أسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف لي ولكم وعني وعنكم كل ما يهمنا من هم وغم وحزن واكتئاب وكرب إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه dan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu ɗauki dukkan matakin da zai sa mu samu yardar Allah kuma mu ɗauki dukkan mataki da zai sa mu nisanta daga azabar Allah. Ya Allah muna roƙonka ka arzuta mu da tsoronka, bayan haka ya ku bayan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci gidaje guda biyu, da gidan bala'i, da jarabawa, da musifu, da damuwa, da baƙin ciki, da ƙunci, da tashin hankali, da matsi. da tsanani wani gidan kuma na kwanciyar hankali da murna da farin ciki da annashuwa da miƙe ƙafa da jin daɗi na farko shine gidan duniya wannan na biyun kuma shine gidan lahira in mutum ya samu shiga aljanna waɗannan gidaje guda biyu siffarsu babba ita ce wannan abin da na ambata babbar siffar gidan duniya shine damuwa da bakin ciki da rashin cin maburi da tashin hankali da kuma dugulgulewar al'amura da cakuɗewarsu da murjikewar fuska da rashin samun natsuwa da kwanciyar hankali wannan ita ce mafi siffa ko siffa mafi girma a cikin siffofin duniya ƙalla ma ka samu mutum a yanzu da zai ce maka komai na duniya a gare shi mai daɗi ne babu wannan mutum wanda zai ce maka yana jin daɗin duniya wannan duniyar tana da daɗin da zai murna ya miƙe ƙafa har a ce yana da lokacin saɓon Allah sai fa idan gafala ce da ruɗani suka lullube shi wannan rayuwa da muke ciki za ka ga kowa a cikin damuwa wani na tagumi wani na ba da labari wani na zubda hawaye yana kuka wani lamarin nasa ma ya fi ƙarfin ya iya bai wani labari amma farin ciki dai babu shi a gun mutane da yawa damuwa ta fitintunu fitintunu na yaƙe-yaƙe fitintunu na rikici iri-iri tsakanin musulmi da musulmi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kashe-kashe sace-sace tsafe-tsafe da sauran abubuwa da duk kun riga kun san su duk waɗannan abubuwa suna hana mutum natsuwa da kwanciyar hankali abin da ke aukuwa akan yan uwanka musulmi a wurare da yawa abin da ke faruwa yanzu akan musulmi a Palestine kowa ya san abin da ke faruwa kisa na zalunci a kansu hare-hare waɗanda babu sababi ba gaira ba dalili sai saboda kawai wanda ya fi ƙarfin nasu wai ya karanta a littafin addininsa cewa wannan ƙasar tasa ce zai fidda wanda ke kai kawai ya kwata duniya kuma ta zuba ido ba abin da za a iya yi ba mai dakatar da wannan hannun daga irin wannan zalunci to ya uwa musulmi irin waɗannan abubuwa da suke aukuwa a rayuwar musulmi da damuwa da ɗan adam zai shiga cikinta muna buƙatar mu tattauna a tsakaninmu wace hanya za mu bi mu yi maganin damuwa da baƙin ciki mu a addininmu ba mu yarda da in mutum damuwa ta dame shi yana cikin kunci a rayuwarsa ƙirjinsa ya ƙuntata zuciya ta gunzuma hankalinsa ya tashi ya ce ya je ya kashe kansa ba wannan ba shari'a ba ce ba musulunci ba ne ka kashe kanka amma waɗanne hanyoyi za mu bi to shi ne abinda za mu tattauna yau saboda lokaci kada ya ja da yawa zan fara magana akan sabubban baƙin ciki da damuwa a larabci za ka ji kalmomi da ake tattaunawa a kansu dangane da baƙin ciki ana cewa huzun akwai ham akwai gham akwai karb akwai iktiab duk waɗannan kalmomi ne da suke zuwa a larabci in ba haushe ya tashi fassara duk baƙin ciki zai ce da damuwa hammi shine tunani da ɗan adam ke yi akan neman mafita daga damuwa ko baƙin ciki ko cuta da kuma tunani akan nemo hanya da za a samu farin ciki wannan shine hammi ghammi kuma kuncin da zai zo wa mutum a zuciya dangane da wani abu da ya auku na cuta ko zai auku nan gaba na cuta ko kuma ana cikinsa a zamanin yanzu shine ghammi abinda zai lullube ka huzun shi kuma baƙin ciki na abin da ya wuce a baya shine huzun idan ya zama cewa tare da hammi ko in ce tare da ghammi an samu kullewar zuciya to sai a samu abin da ake nufi da husn sannan ga karbi ga iktiabi yayin da abin ya tsananta to sai ya zama karbi in abin ya tsananta duk dai wannan yana daga cikin abin da a larabce akwai ma'anoninsu da bayanin da malamai suka yi na yadda za a bambance wannan da wannan amma dai mu a hausance kowanne muna ce masa damuwa baƙin ciki da kuma bacin rai da sauransu to me ke jawo shi a rayuwar ɗan adam sababi na farko da zaka ga ɗan adam yayi tagumi ko yana zubda hawaye a tambaye shi yace damuwar yau ce ko makamancinsa babban sababi shine kasancewar harshe ya kaikashe daga wato ambatan Allah zuciya ta wofinta daga ambatan Allah ba a ambatan Allah ba a tuna shi kuma an ɗauki sabubban duniya su ne kaɗai magani baka tunanin cewa Allah zai taimaka maka akan matsalolinka to wannan yana sanya mutum ya shiga cikin irin wannan damuwa da kunci a rayuwa Allah madauki ya gaya mana wa man a'rada an dhikri duk wanda ya bijire ya kauda kai daga ambato na inji Allah ambatan nan ma'anarsa Qur'ani ma'anarsa zikirin Allah da sauran abubuwa da malamai suka ambata to duk wanda ya kauda kai daga wannan fa inna lahu ma'ishatan dhanka to zai hadu da rayuwa mai kunci don haka in kaga kana cikin rayuwa mai kunci nan ba ina nufin talauci ba kuncin zuciya da rashin jin daɗin rayuwa domin jin daɗin rayuwa ba kuɗi ne kawai yake kawo shi ba za ka iya samun kuɗi amma kana cikin damuwa da haka ba wannan muke magana ba in ya zama zuciyarka ba ta tare da Allah ba ka san ambatan Allah to za ka ga kullum duk kudinka kana cikin damuwa da bakin ciki da rashin natsuwa da kwanciyar hankali kuma ran kiyama Allah ya ce za mu tashe shi a matsayin makaho abu na biyu da gaggawa zan ambaci sabubban saboda lokaci in ya zama zuciyar mutum babu natsuwa da imani da Allah sannan ba imani da kaddara da hukuncin Allah kullum tunaninsa duniyar nan ita kadai yake gani in Allah ya fifita wani a kansa bai gamsu ba sai hassada da bakin ciki ta dame shi ya kasa bacci dan mai wani zai fi shi dukiya dan mai wani zai samu abin da shi ma yana nema bai samu ba to in kana da imani da kaddara ba za ka yi hassada ba kuma ba za ka zo ka kasa bacci saboda wani abu na damuwar duniya ba kai imani da kaddara kuma zuciya ba a tarbiyyantar da ita ba da ɗaukar nauyin musibu ka shirya wa zuciyarka haƙuri da juriya da musifa in ta auku ka daure ka cije abu kaza ya same ka to ka kwantar da hankalinka daga Allah yake kuma Allah ne mai ɗaukewa in ka dugunzuma ka kasa tunani to mafita ma ba za ka iya tunani a kanta ba sannan kuma ka ga mutum tunaninsa shine me zai samu a gaba gaban nan ta Allah ce kamar yadda yau da kake ciki ta Allah ce jiya ma ta Allah ce ka ɗauki sababi ka nemi abin duniya ka nemi alaƙa mai kyau da Allah ka yi addu'a Allah maɗauki zai baka mafita kar ka zauna kana tunanin to ni yanzu gobe in na yi ritaya daga aiki to yanzu ya za a yi tun kafin ritayar ka fara rashin lafiya hawan jini ya same ka tun bala'in bai zo maka ba baka san cewa la'alla daga ritayar kuma sai ka shiga wata rayuwa mai daɗi da za ka samu sakamakon wani taufiki da Allah zai maka ya baka abin da kake tsoron ba za ka same shi ba daga ciki kuma shaidan ya yi rinjaye a kan zuciyar mutum ya sa masa wasu wasi ya sa masa kokonto a kan addini duk wannan shi ma sababi ne da baƙin ciki mutum ya nemi farin ciki a rayuwarsa ya rasa daga ciki kuma yawan bashi da nauyin bashi da abubuwan dukiya da suka hau kan mutum haƙoƙin ɗan adam na dukiya da ya hau kanka mutum ya tagumi tagumi ba zai magani ba ya tuno wannan ya tuno wannan ya rubuta wannan bashi ya soke wannan takarda ya yi tunanin wancan wannan kasuwanci da wannan bashi duka nauyin bashi shi ma yana daga cikin abin da ke sa rayuwar mutum ta kunci to mu bar shi haka waɗannan sun isa ba dan su kenan ba hanyoyi wannan kuma shine babban abin da yasa na sa wannan tattaunawa ta yau hanyoyin da zamu fita daga bakin ciki maganin bakin ciki menene maganin bakin ciki me maganin damuwa abu na farko kafatu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sababi ne babba da ke sa mutum ya fita daga yawan bakin ciki da damuwa duk talaucinsa duk rashin abin hannunsa in yana yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai sa masa natsuwa da kwanciyar hankali mun yadda da wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata hadithun Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala an na san kun san shi yana cewa ya zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wata rana yana cewa na tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanne yanki zan sanya maka ta zama addu'a gare ka da salati a gare ka a cikin addu'o'in da nake a rayuwata a yau da kullum sai ya ce masa ma shi ita duk abin da ka so ma'ana a yawan salati da nake da yawan addu'o'i da nake a rana kashi nawa zan bayar wanda yake iya naka ne ya rasulallah kai zan wa salati a cikinsa sauran kuma in yi addu'o'in kaina sai ce gwargwadon yadda ka so ya ce rubu ifa ya ce yadda ka so dai fulu fifa ya ce yadda ka so nisifi wato rabi yadda ka so in ji manzan Allah sallallahu sai ce kai zan sanya addu'o'i na gaba ɗayansu shine salati gare ka sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa idan aj'alu laka du'a'i wa aj'alu wirdi wa dhikri hadha kulluhu salatan alayka duk wirdina duk dhikrina zan sanya shi salati gare ka ya rasulullah qala sai yace idan in kuwa zaka yi haka ku saurari nan ne magana take yace in kuwa zaka yi haka tukfa hammuk to za a isar maka bakin ciki duk abin da yake damuwa da dugunzumar halin rayuwa to Allah zai yaye maka sai ka jinka ka ji ka kana farin ciki wa yughfaru laka dhanbuk kuma za a gafarta maka zunubanka sababi na biyu na maganin bakin ciki da damuwa yawaita fadin mutun ya yawaita fadin la ilaha illallah al-azim halim la ilaha illallah rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم كان يمك ربوت وانن كحدث كريك يوان أنبتنك ينا رجي مك داموا أيود كلهم أتكير عيورك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم كحدث وانن دقتكيكم هر ينزو حديث عبد الله بن مسعود radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma qala ahadun qattu idza asabahu hammun aw huzn babu wani mutum da idan bakin ciki ko damuwa suka same shi zai faɗi wannan addu'ar ya ce Allahumma inni abduka wa ibnu abdika وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي yace illa azhaba Allahu anhu hamma babu mutumin da zai wannan addu'ar in wata damuwa ta dame shi sai face Allah madaukaki ya dauke masa wannan damuwa ya dauke masa wannan bakin ciki kai kokari kai bincike ka karanta wannan addu'a ka rubuta ta ka rika karantawa har ka haddace kuma Allah madaukaki zai musanya masa a madadin wannan bakin cikin ya bashi farin ciki da kwanciyar hankali ko da yana cikin talauci kuwa قالوا حرسك يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات يا كما تمكوي ونن كلمومي دك أنبتا قال سيتي أجل لمن سمعهن أن يتعلمهن تو إنا جاي مكو دوان دي يجي ونن كلمومين ينزو يجي يكويا كما yadda nake karanta mana yanzu duk wanda ya ji ya je ya samu malami ya rubuta masa wannan ya saba da karantawa a kowace rana a kowane lokaci Allah zai dirka ɗauke masa damuwarsa na kusa da ƙarshe daga cikin waɗannan hanyoyi mutum ya rika kallon alherin da ke cikin shi abin damuwar duk abin damuwa da ya same ka to akwai alheri a cikinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata babu wata damuwa ba bakin ciki da zai samu mutum babu wani rauni da wahala da mutum zai ji kai hatta kaya da mutum zai taka sai face Allah ya kankare masa zunubi to ka rika hangen wannan kankarar zunubin in musifa ta zo maka kada ka bari in musifa ta zo ta nukurkusa maka zuciya ka zauna har ya zama cewa ka tsofe ka lalace hawan jini ya hau kanka saboda kawai tsoron wannan damuwar malam ibnul qayyim yana cewa abubuwa guda hudu suna rugurguza jikin mutum jikin mutum yana lalacewa daga ciki akwai damuwa da bakin ciki ka zauna haka kawai kana tagumi tagumi da tunani akan matsaloli yana sa jikinka ya lalace nan da nan ka tsufa yanzu gashi maganin likita bai maka amfani ba saboda cutarka la'alla ba ta likita ba ce zuciya ce ka wato ka sanya wani wata wani abu tsakaninka da ubangiji dogaro da Allah yayi rauni sannan kuma kasala ta kashe maka zuciya ka tashi ka nema ka koma zuwa ga Allah duk abin da ya zo maka ka ɗunguma kai addu'a insha Allah za ka ga magani Allah maɗaukaki ya baka daga cikin abubuwan da ke kashe jikin mutum har yanzu yawan saɓan Allah shi ma yana sanyawa da kuma rashin bacci isasshe da kuma yunwa duk waɗannan abubuwa suna sa jikin mutum ya lalace kamar da malam ibn al-qayyim ya ambata abu na ƙarshe da zan ambata mana shine addu'a kullum muka tashi zancen matsala zaka ji an ambaci addu'a to addu'a sababi ne zan ba ku zan cika muku wannan zance da kissar al-ala al-hadrami wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya aike shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu ai kun san an samu wasu mutane da suka yi ridda suka bar addinin musulunci kuma an bi an yaƙe su a ɗaya daga cikin yaƙoƙi an ɗora wannan bawan Allah al'ala al-hadrami ya zama shine shugaban wata runduna daga cikin waɗannan rundunoni na yaƙar waɗanda suka yi ridda da aka tafi wannan yaƙi sun zauna hutawa a wani wuri raƙumansu suka gudu gaba ɗaya raƙumin da abinci da abin sha yake kai duk suka gudu kuma a tsakiyar sahara ba ruwa ba rijiya ba ruwan sama ba kogi ba injari ba komai sai rairayin sahara mutane har sun fara wasiya sun ɗauka mutuwa ta zo in Allah ya sa kana da rai to ‘ya'yana ka kula da su kaza da kaza wannan ma na faɗi wannan na faɗi al'ala'ul hadrami ya zo ya ce musu kai bayan Allah ya za ku kashe kanku tun ba ku mutu ba ba ku yadda da Allah ba ne ba ku yadda da cewa Allah shi ne ke kawo dukkan bala'i kuma ba mai ɗauke shi in ba shi ba suka ce sun yadda ya ce to ku yi addu'a ya ɗaga hannunsa a lokacin ku duba dai bayan zamanin manzan Allah ne salasalama zamanin sai na abubakar ya ɗaga hannu ya ce in ne addu'a ku ce amin yana addu'a yana roƙon Allah, ya Allah ka yaye mana wannan musifa suna amin, ya Allah ka ɗauke mana wannan yunwa, ya Allah ka ɗauke mana wannan ƙishirwa, ya Allah ka ba mu cin nasara a kan abokan gabanmu duk addu'ar da ya kamata ya yi sai da wannan bawan Allah ya yi. Wanda malamai dama suna sanya shi a cikin sahabbai, a cikin waliyan Allah wanda Allah nuna masa karama a wannan rana. Menene ya faru? A lokacin nan Allah ya sanya ruwa ya riƙa bubbugo musu daga ƙasa suka sha. a cikin saharar da ba rijiya kaga ashe kenan in kana tunanin sababin duniya harkar tattalin arziki da me ita ce kawai a'a tattalin arziki da komai duk a hannun Allah yake ka zama tare da Allah din sai kaga Allah ya buɗo maka kofofin tattalin arzikin ta inda baka tsammani arzikin Allah baya karewa kai iya sanin ka ne kace ka nema baka gani ba amma in ka roƙi Allah ka kuma yadda da Allah da gaske ne Allah sai baka mafita a lokacin nan suka samu ruwan da suka sha kuma sai Allah ya dawo musu da raƙumansu da guzurinsu suka ci gaba kuma har Allah ya ba su nasara a wannan yaƙi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا علمنا روقانك كياي منا دكا بكين شكي كياي منا دكا داموا Allah kai mana maganin abin da yake firgita mu abin da muka sani da wanda ma ba mu san shi ba ya Allah da ikonka da ƙudurarka da ƙarfinka da izzarka da buwayarka muna roƙonka Allah ka yaye mana dukkan damuwa da tashin hankali ya Allah duk wani musulmi da ke cikin wata damuwa kowace iri ce ya Allah muna roƙonka ka yaye masa wannan damuwa damuwar talauci damuwar tsananin bashi damuwar rashin shirin yara damuwar saban Allah damuwar abubuwa tsakaninsa da iyalinsa mata mai azabtar da shi miji mai azabtar da mata da duk wata damuwa da ta damu mutum ya Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana ya Allah ƴan uwanmu da suke Falastin a irin halin da suke ciki a wannan zafi a irin wannan hali da yaƙi na zalunci da ake musu ya Allah ka yaye musu wannan tashin hankali Allah ka ɗauke musu Allah ka yi maganin abokan gabansu Allah ka dakusar da makaminsu Allah ka doɗe musu basira Allah ka hana su ci gaba da wannan zalunci ya Allah muna roƙonka abin da ya dame mu mu a wannan ƙasa Allah ka yi mana maganinsa Allah ka hana waɗanda suke zaluntar mutane ta hanyar kashe-kashe da suke yi da kuma ɗauke ɗan adam da neman kuɗi ta hanyar haka Allah ka kintsa su su dawo hanya an ba masu dawowa hanya ba ne ya Allah ka lalata lamarinsu Allah kuma ka hana musu haɗin kai Allah kuma ka ruguza su ka maida bala'insu a kansu ya Allah kuma ka taimaki shugabanninmu akan maganin wannan bala'o'i iya gwargwadon abin da za su iya mu kuma Allah ka ba mu haɗin kai da son junanmu da kwanciyar hankali da girmama na gaba da da'a ga shugabanni da neman zaman lafiya da ɗaukar matakin da za mu fita daga dukkan damuwa ta hanyoyin da suka kamata da komawa zuwa gare ka ga addu'a ya Allah ka cece mu Allah ka tsare mu daga dukkan damuwa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad qumu ila salatikum Allah